والعجبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي لا شرادك المستقيم وعلى آله قدر قدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى راسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ورد الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورد الله تعالى عن غوث الأغواسي قلوب الأقدابي فريد دهري على الإطلاق هاتم الأتمين أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي لله شيخ إبراهيم السدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر ولتأدفي بنظرة تأتي لنا بزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زمان دليل تلاتين دبقوي أشكين لتافي رماه na saidi shaumarul futi askana Allah min bari ulumihi wa taqawahu bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muna magana akan gane manzalla nauman waya qazatan bacci da fadake abubuwan da suke tabbatar da ganin manzala suna nan da yawa bin nususi nassi na alkurani nassi na sunna manzala wala tasiban allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yarzuqun farihina bima atahum Allahu min fadlihi wannan yana nuna maka sahabban manzo Allah ba manzo Allah ba tukunna sahabban manzo Allah ana ganin su ko ana ganin su ba yadda ma kar ma kai tunanin sun mutu tare da Allah ce innaka mayitun wa innahum mayitun wannan malaman zahiri yawanci da shi suka itimadi akai innaka mayitun wa innahum mayitun kai manzala rasashe ne kuma kowa zai rasu mana duk wanda yake halitta ne na Allah to zai zama fanin yawmal qiyamati zai zama rasashe wa yabqa wajhu rabbaka zal jalali wal ikram to wannan ƙaruwa ƙarewan manar na, na manzala sallallahu alaihi wasallama manzala sallallahu alaihi wasallama shi ba mucece ba ne balle sahabansa sun amfana da manzala ne tunda manzala ba mucece ba ne ya yi an abinda ake magana intikalin min darin ila darin intikali ne ba wai mutuwa in an ce mutum ya mutu to mutu ya mutu ba ne ba haka ake nufi ba a yanta ilimin darin ne ila darin ya fita daga wani gida ne an canza gida e, to wannan canza gidan shine badali aka yi shine shine malamai suke cewa kusan shine mutuwa e, kamar a ce an sa labule da kana nan a buɗe ruwan sama labule amma kai na ciki kana kallon na waje na waje ba iya kallon ka wanda kake ciki shine mutuwa shine mutuwa wallahu alam to Ahmad bin Mubarak mabucin Ibris na Dabagi ya ambata ya ce shehinsa ya gaya masa annahu ra'a rajulan yaran nabiyu ya ga wani mutum yana ganin annabi fili kazati a fili wai shimmu min ra'ihat al-madinati nabi kuma yana jin kanshin madinan manzan Allah min madinati fas daga madinan fas yake jin kanshin madinar sayyidina rasulullahi sun makala yace samitu hadha rajul yaqul shi mutumin naji yana cewa zahabtu ila al-hajj wata rana na tafi aikin hajji falamma zurtu qabaran nabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da na ziyarci kabarin manzala akhazani halatun sai na di mauci shine halin wa qultu sai nace ya rasulullah ya manzala ma zanantu anni asilu ila madinatukum bana zaton zan sadu zuwa ga garinku summa arju ila fas kuma koma garin fas ma'ana ina na zo na zo kenan ba zan iya komawa ba zan iya zuwa garin nan in koma fas ba ya ce fasamitu sautan min kabarin sharif sai na ji murya daga cikin kabarin manzala wuhu ya kule yana cewa in kunta mahazunan fi hazal kabari faman ja aminkum falyabqa huna eh in dai ka kasance kana cikin bakin ciki ne da wannan kabarin faman jiha minkum duk wanda ya zo daga cikinku falyafqa hahuna ya tsaya nan wa in kunta ma ummati in kuma kana tare da al'umma ta ne haisu ma kanat a ko ina kake farju ila biladikum kaga in kai zahirin abin ka sani to kabari na nan amma in ka fahimce ni ma'anan hadisin kiran in kunta mahazunan fi hadal kabari in kana ganin ni ina an taskace ni ne a cikin wannan kabarin to ka zauna famman ji aminkum falyabqa hauna to sai tsaya nan yana ganin annabi baya koyi na kenan wa in kunta ma ummati amma in kana tare da al'ummar da suka fahimci ko ina ina nan haisu ma kanat a ko ina nake faraje la biladikun ka koma garin kun ma ina gurin manan su kenan kala sai ce faraja to ila biladi sai na koma gari na ma'ana samu ziyaratul ma'rifa eh an ƙara ziyaratul ma'rifa in kana zaton annabi a gurin da kake gani shi shi mutacce ne to in ka zo madina sai kai ta zama eh amma in ka san shi manzo Allah yana tafiya haisu sha matasha yin sarifu fi kulle shayi da shi kenan sai ka tafi akan matafiyar sayyidina rasulullah al'umman manzo Allah wanda suka gani wa zakara anna shaykhahu ya ambata shehinsa shine Qutb Abdul Aziz da Bagi Qutbi Abdul Aziz da Bagi radiyallahu anhu kala inna man yara nabiyya inna man yara nabiyya sallallahu alaihi wasallam min awliya illahi daga cikin wanda suke ganin manzo Allah daga cikin waliyansa fili kazati a fili fa innahu la yarahu fa innahu la yarahu wa ta yara hadha alami kulluhu yana gan in dai mutum yana ganin annabi to ba zai ga alam ba gabaki daya baya ganin alam gaba daya annabi muhammadin kawai zai gani shi kadai a fececen guri ko kuma duniyar ba wani abin da zai gani inda mutum yana ganin manza walakin la yanzuru wahidan ba zai ga wani mutum daya ba kawai annabi zai gani shi kadai kala yace wazamitu radiyallahu ta'ala anhu yaqul naji yana cewa likulli shay'in alamatun kowane abu yana da alama wa alamatu idrakil abdi mushahadatun nabi alaman riskan bawa ya riski mushahada na ganin manzo Allah fili kazati a fili an yashtagila fikra an yashtagila al-fikra bi hadha an-nabi sharif ishtigalan da'iman zai zamo da'iman shugulinsa akan annabi ne zamo da'iman shugulinsa akan annabi ne da ya hisu lagiba an fikirin ta inda ba wani abin da zai kawar masa da hankali akan tunani akan annabi wala tasarrufu wa anhu sawarifu babu wani abin da zai juyar da shi daga kan manzo Allah wala shawagilun babu wani shagali da ya shagalantar da shi gabar manzo Allah fatarahu ya akulu zaka samu ciyarwansa ya akulu wa fikiru ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci amma cin abincinsa hankalinsa duk akan annabi ya ci ne eh waya sharibu shan ruwansa wahu kazalika yaya annabi yake cin yake shan ruwa wa khasimu ya husumansa wahu kazalika yaya manzo Allah yake husuma dan Allah waya namu yana bacci wahu kazalika ya manzo Allah yake bacci fa qultu sai na tambaye shi wale yakun haza bihriyatin wa kasabin wannan yana faruwa ne da dabara da tatta da, da tsururi tattara a haɗa wannan da wannan da haka yake faruwa faƙala ya ce laukana bihiliyatin inda dabara ne wa kasbin min al'abdi da tara abu na daga bawa lawaƙatar lahul gafalatu anhu da rafkana ya shige shi iza ja'ahu sarifun idan wani majuyi ya juyo masa au ardan shagilun ko ko wani abun da ke ɗauke hankali mai shagalatarwa ya shagalce shi kamar wani abu kowane ne walakin nahu lamarin amrun min Allahi wani umarni ne daga Allah ya hamilul abdu alaihi wanda yake saba wa kai kai wa yastamiluhu fihi ya aiwatar da irin wannan tsarin wala ya hasinul abdu min nafsihi ikhtiyaran bawa bai isa ya zaben makansa irin wannan zabi cikin haka ba hatta law kullifal abdu daf'ahu mastada har ya kai laukulifal abdu da bawa zai za a kallafa masa irin wannan dafa'u mastadatun mastada zai tunkuɗa abin da zai iya ne kawai wal haza saboda wannan kanat la tadfa'u shawagilu babu wani abin da shagili wanda zai shagalantar da mutum zai tunkuɗe shi wasawarifu ko a juyar da shi fabadin abdu shi baɗinin bawa ma'annabi sallallahu alaihi wasallama yana tare da mazala ne wa zahiruhu zahirin bawa ma'annasi kana mu'amala da mutane zahiriyan amma baɗininka gaba ɗaya yana tare da mazala to wannan shine mutum ya ribaci duk abin da ya ribata duk lamarin da za ka yi babu wani shagili awul sawarifu ko badali ko wani ishtigali ko wani abu wanda zai shagalantar da kai da'iman kana jin annabi yana tare da kai ita haisma kunta ka ji tsoron Allah dugun da kake to tsoron Allah sifin waye tsoron Allah sifin waye sifan aikin annabi Muhammadu ne ai eh sifan aikin annabi Muhammadu ne domin waye wanda yake tsoron Allah ya kai annabi Muhammadu babu saboda haka duk tsoronka da Allah manzo Allah ma ya gaya ma duk duniya shin kuna ganin kun fi ni tsoron Allah ne eh kuna ganin kun fi ni tsoron Allah ne a cikin ku waye kai ni tsoron Allah balle waye kai ne duniya ke challenging ai ba yana magana ne akan mutanen zamaninsa ba duniyan bidayata da nihayanta da farkonta zuwa ƙarshenta akwai wanda ya kai manzo Allah tsoron Allah to tunda ba wanda ya kai shi tsoron Allah to ashe tsoron Allah sifa ne na aikin manzon Allah saboda haka duk lokacin da kai tunanin tsoron Allah to kai tunani ne a cikin irin aikin Annabi Muhammadu eh kaga itaqillaha haisma kunta ka ji tsoron Allah duk gurin da kake eh itaqillaha haisma kunta duk gurin da ka shiga inda za ka ji tsoron Allah a ciki to kuwa ma'ana ka ga annabi a cikin Allah ne eh ka ga annabi a cikin tafiyar shine ma'ana ita gilla haisu makunta eh ya takallama ahum yana magana tare da su bila kasadin zaka ga zawahirul umuri zahirin abun mutum yana magana da mutum yana magana da mutane amma ba shi ne kasadinsa ba aikinsa yana dubawa a baɗininsa annabi muhammad yake gani yana mu'amala da mutane a fili amma baɗininsa yana ganin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam waya kudu yana cin abinci bila kasadin ba tare da nufin cin abincin ba amma yana kaga aina ta fada kankana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana son kankana amma Ahmad ibn Hanbali sai ya ce to shi kankanan nan kokwantun da yake da waɗansu yatsu manzan Allah ya riƙe ya sa a bakinsa da wasu yatsu manzan Allah ya riƙe kara kai za ka sha ne kawai anyhow kawai abu ya zo za ka iya rungumansa ka gatsa ka gatsa haka ko za ka iya sha da hannun dama za ka iya sukansa da tsinke ko da cokali an yanka ma ƙanana duk komi za ka iya tamashi ya yada ana sha manzala yana sha to amma riwayar damuwarsa da wani yatsu wasu yatsu ya rike da yatsa biyu ne manzala ya ɗauko ko kuma da yatsa uku kamar yadda yake cin abinci ko ya haɗa yatsa hudu ne ko da yatsa biyar ya rike wannan rashin sanin ruwayan yadda yake sha ya ce ya bari saboda Allah ya bashansa wannan shi ne ake nufi iftida a sunnati shi ake magana irin wannan to ba wai mutum ce tunda annabi ya ci ya sha kawai ai shi kenan ba ba abin ake nufi kenan ana son bitta daƙiƙa ka tabbatar da abin da ake kai wanda aka yi abin shi kenan sai zamo kai ma ka zamo arifin bizalika wayati lijami ma shahidu zai zo da duk abin da yake gani fi zahiri a zahirinsa bila kasadin amma ba shi ne manufa ba li'annal ibrata bil qalbi domin magana ana lura ne da zuciya Allah baya kallon idan ku Allah baya kallon aikin ku Allah yana kallon zuciyar ku ne to da zuciyar in in ka tabi'atu lin nabi sallallahu alaihi wasallam to da ita ne budo take buduwa waho ma gairihin gashi kuma tare da wasu amma kuma ba zuci ba idon ne gashi tare da wasu amma kuma zuciyar tana tare da matafiyar sayyidina rasulullahi sai za damal abdu idan ba waye da wa ma'ala haza akan haka muddata tsawon lokaci razaqahu Allah mushahadatu nabihi al-karim Allah zai zai zai azurta shi ya azurta mu amin da mushahadan manzon Allah wa rasulil azimi da manzansa mai girma fili kazati a ya kaza wa muddatul fikri a muddan wannan tunanin tahtalifu amma tana sabawa faminhum daga cikin mazajin man takunu lahu sharan akwai wanda yake samun haka kaman wata guda eh wa minhum daga cikin mutanen man takunu lahu aqal akwai wanda yake irin wannan tafiyan aqalla min shahrin wa minhum akwai daga cikin mutanen man takuna lahu aksar ya fi wata guda yana bin komi na annabi Muhammad a haka Kala radiyallahu anhu sai shewa Abdulaziz da bage ce wa mushahadatu nabi shi mushahada ganin manzo Allah am amruha jasimun lamarin ta mai girma ne wa khadabuha azimun wato abinda ke tare da shi yana da girman girma wajen ganin annabi Muhammadu falaula annallaha ba dan ubangiji yuqawil abda ba dan Ubangiji yana ƙarfafa bawa ba wajen ganin annabi, ma a ɗaƙahu, bawa bai isa ga annabi Muhammadu ba. Kuma wannan abun mina lajabi, wallahi idan za ka tafi Madinatu Rasul, ban sani ba ko kowa ne, amma idan mutum ya san annabin, kana zuwa babu salami. kana shiga wallahi in ba a yi sa ba saboda kwarjinin annabi sai ka rikici ka rasa me za ka gaya mar wallahi kana zuwa wallahi wallahi wani lokaci abin da ke bakinka wallahi sai dai ka dinga a na mutane kana faɗa wallahi sai ka ji ka rikici saboda kwarjinin manzan Allah manzan Allah yana da kwarjini hayyan wa mayitan yana rayan baya rayan yana yana da kwarjini kuma ya gigita tunaninka sai ka zo an zo an ce ma dan Allah in ka je gaban manzo Allah ka ce ina gaida manzo Allah wallahi in ka zo sai ka kasa faɗan ya rasulullahi an can gaida kai wallahi sai ka sai wani lokacin bayan mutum ya fita daga gurin wallahi ya tuna saboda haka wasu in sun zo suna rubutawa ne ta ya rasulullah an ce an gaida kai jama'a da yawa sun ce mai isa da gaiso ma ya rasulullah wajen ka eh wannan haka ne a gaban manzo Allah to mutum anya kana mu'amala da manzon Allah kake ganin cewa bai kai ba baka san shi bane baka san manzo Allah bane ai law laula anna Allah yuqawi abda ba dan Allah yana ƙarfafa bawa ba ma a daƙaha wallahi bai isa ganin annabi Muhammadu ba. Laufaradna ya ce, muƙadarta, laufaradna rajulan ƙauyen aziman, da za mu ƙadarta wani mutum mai ƙarfi aziman mai girma, ijita mafi wata arba'ina rajulan, a bashi ƙarfin mutane arba'in, kullu wahidan minhum. kowane mutum ɗaya daga ciki ya huzbi azanil asdi fi shaja'ati wal basalati ƙarfin mutumin a ce in ya rike zaki zaki ba zai yi kwacewa ba ya rike kunnensa ya jashi ya kai shi yadda yake so saboda ƙarfinsa da shaja'a da basala ya ce wallahi a karanta a haɗa ƙarfin wa irin wayannan karfin mutane arba'in din a haɗa shi ya zamo na mutum ɗaya ya ce wallahi wallahi in aka haɗa in ya ga nai muhammadu wallahi sai ya rushe eh ya ce in ya ga nai muhammadu ba zai iya ba eh sun mafarnan nabiya sallallahu alaihi wasallama mukarrata manzo Allah haraja ala hadha rajuli sai ya fito wajen wannan mutum lamfalakat kabidahu ya ce wallahi da hantarsa sai ta tsage sai ta tsage wa zabat zatuhu sai ya narke wa harajat ruhuhu a lokacin ruhinsa zai fita saboda kwarjinin manzo Allah shi kwarjini ne kwarjini Allah ya ba wa manzo Allah to to ai gashi a fili idan manzo Allah ya ayyana ya ce zai je gari kaza da yaƙi zai je zai yaƙi mutanen da suka dame shi zai kai masu hari sai sun yi wata guda a cikin tsoro kafin ranar daga ranar da ya niyya ya faɗa ko kuma ya niyyanta a zuciyarsa zai je gari kaza ya yaƙi garin to wata guda suna ɗimoci ne eh wannan wannan duk malaman siyaru sun san wannan haka annabin yake saboda haka ai daga nan kawai ka san waye shi din ko da kana jin labari ne ka san yanayin irin girman ƙarfinsa sallallahu alaihi wasallam na'am yace wazalika wannan min sadaw min azamati sadawatihi yana daga cikin ƙarfin tumben annabi Muhammadu yana da ƙarfin tumbe nasa wa ma hazi sadawa al'azima saboda wannan sadawan mai girma ba fi tilkal mushahadati a cikin wannan mushahadan asharifa madaukakiya min lazati na daga daɗi ma la yukayifu wanda ba shi da yaya ba shi da kaifa yaya wala yusa ba kuma ba iyakance shi hatta annaha inda ahliha afdalu min dukhul jannati anan ne dadin ganin manzon Allah zaka ji malaman mu suke cewa shiga aljanna ma bai kai dadin ganin annabi ba shiga aljanna bai kai dadin ganin annabi Muhammadu ba wazalika wannan la'anna man dakhala aljannata domin duk wanda ya shiga aljanna la yurzaku jami'a ma fiha minan ni'ami ba za a azurta shi da duk abin da ke ciki na daga ni'ima ba babu babu bal kullu wahidin lahu na'imun hasin bihi kowane mutum daya yana da ni'iman da aka keɓance shi da shi ne bi khilafin mushahadatan nabi sabanin ganin annabi eh ganin annabi dadin sa ya sha bamban da ka shiga gidan aljanna in za a baka duk jin daɗin da ke gidan aljanna to an baka ne irin naka amma mushahadatu da rasul sallallahu alaihi wasallam ba haka bane fa inahu idza hasalatu lil mushahadatu lil mazkura idan wannan abun ya samu na ganin annabi sukita zatahu bi jami'in ni'ami ahlil jannati za a shayar da jikinka za a shayar da jikinka da dukkan ni'imomin ahlil jannati to amma shiganka aljanna ba haka bane shiganka aljanna dadin da zaka sha na shan giya ne na mata ne na cin abinci ne na tsuntsaye ne na gani ne na na na ana kebantanka kowanne da irinsa ne amma na annabi Muhammadu gaba ɗaya ake baka dukkan mushahadan da aka ganshi a gidan aljanna lazzatu ru'yatihi lazzatu ru'yatihi ganin annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan ni'imomin in daga cikin jannatul firdausi ne ko jannatul na'imi ne ko jannatul khuldi ne ko jannatul gashi nan dai to duk irin gani ɗaya ne za musu amma kai irin ni'iman da ke cikin jannatul hulmi ita take jannatul ma'awa ba haka bane ba haka bane saboda haka kategori kategori ne amma ganin annabi kuma shi shamilun ne ya hada saboda haka ruwaitu rasulu sallallahu alaihi wasallama laysa shay'un azam min zalika Allah ka yi mana wajidu lazzatu kullu launin mutum zai samu lazza na kowane launi wahala wata kullu nau'in da jin daɗin kowane nau'i kama ya ji da ahal jannati fil jannati kama yadda ɗan aljanna yake jin daɗi a cikin gidan aljanna wa zalika wannan qalilun min haqqin man huliqat jannatu min nuri wannan kaɗan ne daga cikin haƙƙin wanda aka halitta aljannan da haskensa. Eh, ai hasken annabin da shi aka yi aljanna. Da saboda haka in ka gan shi to tun da kaga kategori kategori jannatul hul daban firdausi daban na'imi daban ma'awa daban haka kowace daban ne. To tun da jannatocin gaba ɗaya an yi su ne da irin gidan an gina gidan aljannan ne irin ni'imar da hasken da ke jikin maza Allah to wannan daban aka yi shi wancan ma daban ne wancan ma daban ne wancan ma daban ne shi kuma ganin maza Allah shi annabin ka gani saboda haka da me da aka yi mu masala da shi babu babu saboda baka iya shiga gidan aljannan gabaki ɗaya ba an baka ne an tarfa maka ne an gutsara maka ne wani abu daga ciki kawai wa sharafa wa karrama wa majjada wa azama manzo Allah ya daukaka ya girmama ya buwaya ya ya girmama dai wa ali wa sahbi wa sallam qultu sai malami yace wala inkiru ru'yatun nabi ya qazatan ba kowa ne yake inkarin ganin annabi a fili ba illa man la shu'ura lahu bi maqamatil arifina sai dai mutumin da bai san yaya muqamin arifai a wajen Allah suke ba baka san muqamin arifai a wajen Allah yaya suke ba to wannan kuma ai wannan shagalahu shagiru wallat dila alahu ala diwanis lisalihina kuma bai taba layi akan diwanin salihai ba wannan diwanin za mu shige shi ko da ba za mu kai ba amma za mu shige shi mu yi magana kaɗan a kai saboda a nan ne watakila wanda matafiya in aka yi nasara hankalinsu sai dawo ko ya dawo ko kar ya dawo abinda Allah ya shirya ne ya dawo a amfana da sun sani shikenan amma ka ji ka yadda ko ka ji baka gane ba to kujeranka ne bai kai ka gane ba domin da aka ce za a tafi duniyan sama ana son a je sama jannati shekarun baya tafiyan duniyan sama ai bai kai shekara saba'in da wani abu ne eh lokacin aka ce ana son aje malaman duniya suka yi ca a bai kamata ba haramun ne bidi'a ne mene an yi maganganu daga cikin shehu ibrahim ya ce za iya ya ce za iya wannan dalilin da turawan faransa wanda suka je da suka dawo daga duniyar sama da suka dawo daga taura hawa tafiya sai da suka kawo suka ba wa Shehu Ibrahim Award har yanzu yana ɗakinsa. Saboda shi yana daga cikin shi ya yarda Allah zai yi. Amsan da aka tambaye shi a Misra, an buga, an yi bala'i a kai, aka ce a yana son su kwaikwayi Isra'in annabi. An yi maganganu da yawa shi ya ce ai Allah ne faɗa cikin alƙurani me dalilin sa ce ya ma ashar jinna wal ins in istadatumu an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi tanfuzu sai ce la tanfuzuna illa bi sullanin ba za su iya zuwan ba sai sun samu tsanin yace in sun samu tsanin ko zai yi to me tsanin abinda suka shirya na jirage da tafiya sama tsani ne ce dama ba za su iya ba amma in sun samu zai yi sun je suka gama abubuwan da suna dawowa sai suka shiryawa a ward washe Ibrahim suka kawo yana nan a ɗakinsa a ward ɗin na bashi shi ya yarda za a iya zuwa kuma an je yanzu ilimin ba gashi yayi yawa ba an yardan to kaga saboda haka kullum malamanmu suna ganin abin da ya tafi nesa ba kusa ba saboda ita kutira satul mumini fa innahum yanzur bi nurillahi ka ji tsoron firasan muminai domin suna gani ne da hasken ubangiji in ka ɗauki yadda kake tunani haka abin yake ba haka abin yake ba amma yadda baka zaton kuma sai zamo shine abin kuma shine mafita za a yi an yi an yi irin wainan da yawa to daga ciki shine itlai ala diwanin lisalihina ka duba itlai akwai tsarin da Allah yake tun tun da Allah ya saukar da duniya akwai tsarin da Allah yake yi wanda ba a canza shi ba in ba annabi to akwai kofin annabin eh in ba annabi in annabin zamanin ya rasu to akwai kofin annabi wanda da shi Allah yake mu'amala eh sune baya gushewa akwai wanda ake kira utadu akwai najaba'u akwai nuqaba'u akwai mafatihul kunuzi da sauransu wannan Allah haka ya shirye duniyarsa in ba annabi to akwai wanda suke rike duniyan da wannan Allah yana mu'amala da su da su ne kuma komi Allah yake shigarwa ya ce to shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa adadi kaza suna gari kaza wasu suna gari kaza a riwayan sai na Ali ibn Abi Talib to daga ciki su ake kira diwanu ahlal diwani lissalihina shine diwani shine manzo Allah yake fada a cikin hadisin Abdullahi bin Mas'udin Allah yana da inna lillahi ibadun Allah yana da bayi salas mai ata khalqin ala qalbi adami ala qalbi adam wato akwai halitta mutane 300 wanda suke kujeran annabi adamu akwai ɗari akwai arba'in wanda suke kujeran annabi Ibrahim, akwai talatin wanda suke kujeran annabi Isa, annabi Nuhu, akwai biyar ko haka har a zo mai guda ɗaya. Ba taɓa samun wannan su ne ahalul diwan da su Allah yake kujera ce. kamar yadda na taɓa faɗa sarkin Kano baya mutuwa. Na ce sarkin Kano baya mutuwa, dala sarkin Kano rumfa, ina jin shi ne sarkin Kano dabu. Sarkin Kano dabu, sunansa da yi sarkin Kano, to kujeran ba ta mutuwa. Sarkin Kano dabu shi ne sarkin Kano sunusi. sarkin Kano Sunusi shine sarkin Kano Ado, sarkin Kano Ado shine sarkin Kano Sunusi ne yanzu, sarkin ka duk abin da za ce maka sarkin Kano, sarkin Kano kawai, in dai ka hau kujeran ka zamo sarkin wannan sunan baya mutuwa. Amma kala-kalan mutanen da suka hau fa, an gane abin da ke nufi? Sarkin Zaria. daga lokacin da aka fara sarkin zaria to sarkin zaria duk wanda ya hau sunan shi sarkin zaria sarkin zaria sarkin zaria haka za kira shi saboda ismu martabatul kursi ne na martaban sunan kujeran ne daga sarkin kano muhammadu sarkin kano adamu sarkin kano nuhu sarkin kano usman sarkin kowaye to sarkin Kano kawai za a dinga cewa eh ko da ya zo ya hau kan kujeran sai an ce masa sarkin Kano tukunna wane dan ba shine farko ba to wannan kujeran ba ta mutuwa haka nan salaha wannan kujera idan ka mutu don wani ya zo sai a ce ashab ahalid diwani eh shi ma kujeran kenan ashab ahalid diwani wannan ahalid diwani kawo kujeran kaza kawo kujeran kaza in wannan ya mutu wannan ya canza wannan ya canza wannan ya canza amma dai ka hau an gane wallahu alam fa ana alkhasu laka shay'an min zalika zan maka zan maka talhisin abun min zalika zakaru sahibul ibriz mai ibriz da bagi shine naƙilan an shehi Abdulaziz bin Mas'ud Dabbagi ana ƙala ya ce ƙala ya ce addiwanu bigarul hirai mahallin diwanin wajen zaman a garul hirai ne ba garul sauri ba a garul hirai ake yi shi yawa allazi kana ya tahaddas fihi nabi qabla bi isatihi wanda manzala yake zama a gurin tun kafin a bashi annabta manzala bigar hirayin a garu hirayin ne manzala yake shiga yake wasu abubuwa kafin a ce shi annabi ne to a wannan gurin ake mitin ne wajen mitin ne fajalarsa gausu har jalgari gausi shine wanda ya zauna a kujeran da yake kai kujeran annabi ne to amma na kiran shi gausi saboda na'ibin mazala ne zai zauna har jalgari a wajen garo wa makkata halfa katfi la'aimani Makka tana ɓangaren kafaɗansa na dama. Eh, wal madinatu, madina amama rukubati la'aisari, yana gaban cinyarsa na hagu. Wa arbatu a ƙaɗamin akwai ƙudubai guda hudu, ana yi a damansa. wuhum malikiya wanda yake kusa da su daga cikin imam malik mazhaban imam malik ba ba inda a mazhaban malikiya ne domin mazhaban malikiya wajen tafiyanta ta yi hauzi ta tattara abubuwa masu yawa wajen yadda waɗansu kasan shi a malikanci ko misra inna za a yanke hukuncin in za a yanke alƙalai guda hudu ne malikanci shafi'anci abu hanifa ahmad bin hanbal kaman mutum ya zagi manzala to wayannan alƙalan guda uku su za su faɗi mafita amma shi alƙalin malikiya an zagi annabin to a kashe shi shi hukuncin sa kenan malikanci haka ne in dai an taba annabi to a kashe mutum kawai eh to duk sauran alƙalan sai sun zartar da hukuncin su kowa ya faɗi mafita amma shi maliki shi kawai ya bar duniya eh eh kawai ba ba shi da tuba tubansa kenan a kashe shi to irin wannan kamar irin su Dr. Jakin nan, irin yadda suke abubuwan da suke yi dinnan. To duk wannan a malikanci shi yasa suke wasan malikiya da yawa. Saboda shi Imam Malik yana da waɗansu irin kwaliti wanda Allah ya bashi. Kuma daga ciki yanayin ganin girman annabi. yana ganin girman maza Allah ai kaga baya ba da hadisi daya kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai yayi wanka sai ya sa turare sannan a zuba turare na wuta tukunna ya karanta maka hadisi daya saboda ganin girman annabi kuma baya tafiya a cikin madina da takalmi an ba shi kyautan doki daga khurasana imamu shafi'i ne yake fada ya ce bai hau dokin ba aka tambaye shi me dalili ya ce yana tsoron kar ya hau dokin ya je gurin da annabi ya taka shi kuma ya kofatar dokinsa ya daga ya daga ƙasan kaga kenan bai hau doki a madina ba saboda ganin girman annabi muhammadu to wannan ka san bugu ɗaya sai duk wahabiya wannan su, su jafar da sauran sun ce da an Allah ya kawo su zamanin maliku sai sun marbulala wannan wannan dalilin shine wannan shine dalilin eh sai sun marbulala saboda ya bi annabi yana son annabi kunama ta harbe shi su goma sha bakwai yana karantar da hadisin manzala bai dakata ba sau goma sha bakwai mu kuda in yi maka kyakkyawan zama a kan hancinka in ka hure shi bai tashi ba sai ka kai duka ka yanke hadisin amma shi kunama ta harbe shi so goma sha bakwai yana karanta hadisi manzala bai dakata ba ba wanda ya taɓa yin haka a tarihin duniya shi ne na farko sai dai a bi bayan shi kaga wala fadalu lil mutaqaddimi daga kansa aka gani alƙali ne alƙali ne yana tafiya akan hanya ya tambaye shi hadisi manzalla ya ce ashe baka da ladabi ina tafiya a hanya ka tambaye ni hadisi sai ce wallahi sai na maka ladabi sai da ya zo ya marbulala goma ya zane shi alƙalin ya zane shi ya ce to na ji tausayinka barin ba ka hadisi goma sai ya bashi ya ce ai shi da an ƙara mar bulalan ma a ƙara mar hadisi nan to wayin nan abubuwan riƙa annabi a kan haka shine wahabiyawa duk suke duk lokacin da kaji sun zagi maliku akan wannan akan wannan wai wa ya sa shi shi kenan waye sa shi ai ya gallaza ya nuna kaza kaza kuma ganin girma annabi ne Allah kiyaye to malikawa alama maliku bin anas radiyallahu anhu yana daga ciki wa salasatu aqdamin uku kuma kuduban hanyar sari suna hagu wahidan min kulli mazhabin ka gani ko kowane ɗaya daga cikin mazhaba min mazahibu salasa ma abu hanifa ahmadu bin hanbali shafi amma malikanci yana kusa da wanda yake shine gausi a duk lokacin da aka zo taron ahlul da'ira wannan an bar mar kujeran ba maliki ne yake hawa eh ba maliki ne yake hawa. Na'am, wala wakilu akwai kuma wakili amma mahu shi kuma yana gaba, wai su ma ƙazid diwan shi ake kiransa alƙali na hukuncin diwa ne. Wahum fi waƙatin a wannan lokacin a wannan lokacin da shi ya je taron ahalar da'ira shi da su da bayi ya ce shi ma ba maliki ne ya ce a lokacin ba maliki ne alƙalin to min bani khalid alƙadinin yana daga cikin banu khalid mazauna bi nahiyatul busra a nahiyar basra wa ismuhu sunansa sayyidi muhammadu bin abdulkarim al-basrawi wa ma'al wakilu ya takallamu gausu tare da wakilin yake magana da gausi to wannan shehi na Allah ya masa rahama yana daga cikin mazajen tafiyan garin wannan gurin shehi na yana daga cikin wanda yake tafiya ya tafi da ya tafi a wannan lokacin shauman tijjani sai aka yanke hukunci shi wannan alƙalin wakilin da ake faɗa shi ne alƙali sai aka yanke wani hukunci don ana samun jayayya tsakanin rayayyu da mutattu sai karatun ya shigo gaba ɗaya amma dai zan yi bayanin ne saboda a fahimci yadda abin yake sai saka ce a yi rantsuwa da alƙurani shoma tijjani sai ce na me za a rantse ba wani rantsuwa ai kowa ya san abin da ake nufi saboda haka ba rantsuwa amma dole abin da za zartar kenan shehi ne yake gaya mu to nan garin ana tafiya a cikin nan garin wata rana na ga shaw abul fatih duk ranar mitin din ya zo nan garin sau biyar duk ranar mitin din in ya zo nan garin ahmadu otiyu shi ke masa ɗinkin kaya na ga ranar nisfu sha'aban zai zo nan garin duk nisfu sha'aban shekara biyar yana zuwa kafin Allah ya masa rasuwa to na kiyaye zuwansa sai na tambaye shehi sai na ce sha'abul fatih yana zuwa nan garin kuma ranar nisfu sha'aban sai ya ce ai an ƙara nan garin yana daga cikin gurin da ake tafiya shine kaman tasha eh wajen tashin tafiya ne ya ce an ƙara nan garin she ya fada an ƙara nan garin daga ciki da ba garin a cikin wani guri ake tafiya a tafi amma yanzu a nan garin ake tashi an ƙara garin nan daga cikin garin da ake zuwa ake zuwa gara saure wannan maganar da nake yi har 'yan ɗariƙa ma sai dai su yi haƙuri ba kowa ne san abin da nake magana ba zai ji abin yare hakan kuma zai ji in ya fahimci abin da ya fahimta ya koma wajen malamansa ya ji in sun san abin da nake magana su za su ƙara mar bayani in ba su san abin da nake magana ba su ma duhu ne kowa ya tafi amma don yi bayanin dai abin da zan iya abin da na sani zan faɗa ga yadda abin yake ga yadda abin yake ga yadda abin yake kawai eh Allah ya taimake mu na'am walizalika sunil wakil aka ambace shi wakilan لأنه ينوب في الكلام عن جميع من في البلدان domin shi wakilin nan shine alƙali wanda ya takallama ma al-gausi shi yana magana ne tare da gausi kaman in gausin ya ce kaza sai shi kuma wakilin ya ce to an ce kaza yawa to shine ma'anan wakili kuma shine alƙali an fahimta duk abin da za a yi haka ake yi eh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a cikin abokanai na akwai masu zuwa wannan taron a cikin abokanai na akwai masu zuwa wannan taron duk shekara suna zuwa suna zuwa Allah taimake mu Allah taimake mu Allahu akbar akwai dai ma wanda ya zo yana garin nan yana daga cikin masu tafiya yana daga cikin mazajen Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ka taimake mu Mm. Mm. na son ga ina ne zan tsaya da magana wata sarrufa lil'aƙarabi saba akwai ƙudubai guda hudu akwai ƙudubai guda bakwai ƙudubai guda hudun nan su ne wanda su ake kira autadu su ne autadu su ne suke ɗauke da gausu to wai nan kudubayin guda hudu kowanne akwai wajen tsayawansa gausu misali shine akwai abdullahi shine kudubi akwai abdurrahman akwai abdurrahim akwai shi ya zamo abubakar da umaru da usmanu da aliyu biyu suna dama biyu suna hagu haka su suke ɗauke da shi abdullahi shi ne gausu eh haka sannan akwai abdalu su kuma su bakwai ne eh su bakwai ne su kuma daban suke to haka dai abubuwan suke ala amrul gausi duk suna ƙarƙashin kujeran gausi ne wa kullu wahidin kowanne ɗaya min al-aqdabi sab'a daga cikin ƙuduban nan guda bakwai ta tahu suna ƙarƙashinsa ne adadin makhsusin akwai adadin al'umma daban-daban ya tasarrafu na ta tahu wanda su ne wanda ake kiransu abdalu su ake kira budala'u eh su bakwai ne su wannan bakwai din nan su ne sadu sa'idu dalhatu zubairu abu bai bin jarrah abdurrahman bin aufin kujeransu ne eh su ne su kuma nukaba'u su ne ɗari ukun nan wanda mazala ya yi tafiya da su su ne adadin mutanen jaluta su ne adadin mutanen ahli badarin su ne duk da kujera ne kujera ne na'am wasu fufu sittatun min wara wakili akwai sahu guda shida daga bayan wakilin wata kuna da'iratuha min al-qududi ar-rabi'a da'irarsa za ta kasance a wajen ƙudubin na hudu ilallazi ala yasari zuwa wajen wanda yake hannunsa min aqdabi salasa daga ƙudubai guda uku kaga bakwai din kenan fal aqdabu sab'a ƙudubai guda bakwai hum a ɗarafin da'irati suna gefen da'ira wa haza huwa safil awwali shi ake kira safi na farko sauhu sauhun da ake yi wa halfahu asani na biyu bayan sa shine na biyu ala sifati a sifansa wa ala da'irati a da'iransa wa hakaza haka nan asalis na uku ila an yakuna sadisa har zuwa sahu na shida akhiruha na ƙarshen sa waya adarhun nisa'u mata suna zuwa shekara biyu ko shekara uku ne mun yi magana da masu zuwa yake gaya mun wannan karan ikon Allah mata sun fi maza bin Allah shekara uku ne wanda sun sami shiga kuma ya ce mun yawanci matan ba su da aure ba su da aure amma su ne kuma suka zamo gaggagaga annan mata sun yawa a lokacin eh to mata suna zuwa eh maza suna zuwa to amma ina ganin zan tsaya na eh saboda zan fara zan fitar da abubuwan hazuwa yadda wanda suke mutuwa ya ake yi suke zuwa gurin ya abin yadda yake tafiya ya alamansu duk ga alamansu yadda duk komi ga saboda wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba shi kenan Allah ya kiyaye Allah ya rufa asiri gaus na'am zahiri da baɗini har gobe jibin gata ai kujerun ai shi yasa na yi ta daƙiƙin ai kaji shi ma a lokacin ya ce akwai wanda yake abdulkarim shi ne wakili shi ne kuma alƙalin wurin kuma shi ba maliki ne shi wakilin gausin amma wanda yake zama a hannun daman kujeran a cikin tafiyan gabaki daya ba maliki ake samu shine dalilin dogon maganar da na yi a kan malikanci kenan sannan sauran mazahib din suna cikin hannun hagu suna hagunsa shi na gaushin yawa ya rab alhamdulillah amin amin Allah ya mana ya rasulullahi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الدار الذين صلاة تملأ الأزل ولا أبد الزمن مكان مضروبة في كل عدد بعدد ما أتي واحد نهار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة